الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna kare jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da rahamarsa yau muna wuri na goma sha takwas ga wannan wata mai albarka wata ramadana wata na tara kalandar musulunci hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha takwas ga watan uku miladiyar isa ɗan maryam da dubu biyu da ishirin da biyar muna karatu kai tsaye daga nan masallacin kofar gidan alhaji ibrahim dorogo da ke garin ningi ta jihar bauchi muna suratul rahman jiya mun kwana aya ta 70 ko aya ta 71 a za mu dora daga yadda muka aji bismillah
أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان darasin jiya mun ji yadda Allah madaukakin sarki yake siffanta mana ‘yan matan aljanna daga ce cewa fihin khairatun hisanun ‘yan matan aljanna suna da kyawawan fuskoki wani mai rubutu yayi yawon duniya ya lura da yadda kowace jama'a kowace nahiya suke son mata wato kowane nahiya irin abin da suke so a jikin mace ai abin da wannan yake so ba shi wannan yake so ba amma an yi tarayya kan abu daya ya ce da ya je amerika da yankin amerika ba abin da suke so a jikin mace face su ga ƙorinta tubushinta shi za ka ce ganin yawan adam matan amerika da ire-irensu minisket ne saboda su ne mazansu suka fi sha'awa mutanen faransa abin da suke so a jikin mace wuya mafiya yawan adam matan faransa za ga raba girjinsu a waje da kuma suna amfani da sarka mutanen afirka yadda suka fi sha'awar mace su gurare biyu suke kallo gaba da baya shi bai damu da fuska ba shi ne ga kirjin ya tashi ya ga bayan da tudu ya ce to amma abin da ya ba shi mamaki sai musulunci ya yi umarni duk abin da mutum zai gani a jikin mace ya sha'awa sai ya ce a rufe shi idan an sako hijabi tun daga ka shari'a ta ce sai an kai sai ya ja ƙasa kaga an rufe wuya an rufe kirji an rufe baya an rufe kwauri to amma da yace shi dan wani lokacin ba ko wani lokacin ba idan ya sai da zai ribace ka to sai shigo addini a cikin addinin sai sa ya kai asara hijabi a musulunci mai kauri ne ba kawai mai kwalliya ba ne hijabi a musulunci idan mata ta yi kwalliya ne idan tafiya ta kama ta don ba a yin kwalliya don tafiya sai dai in ta yi kwalliya ko tafiya ta kama ta to sai ta rufe kwalliya sai ta rufe kwalliya sai ta je gunda za ta je idan gunda ya dace ta cire hijabin ne sai ta cire tara ta yi shari'a ta gaya mana gunda ya kamata mace ta cire hijabinta gaban iyayenta ne ko gaban muharramanta ko gaban yan uwanta mata ko gaban bayinta ko gaban kananan yara da ba sa kallon al'aura amma daga gidan zuwa inda za ta je to dole ta rufe kwalliyarta idan kuma fuska bi mana za ta yi ɗaukar hankalin mutane to ta sa niƙabi bayan ta sa babban hijabi ta sa niqabi ta rufe sai ta fita amma yanzu galibi hijabin da mata suke sawa to wanda shari'a ta hana ne wato kada ku yi fita irin fitar jahilan farko to ita suke yanzu da hijabin da rigar da zanin da abin hannun da takalmin da jakar duk iri ɗaya ne sai ya gaba ɗaya ya fito uniform wannan ba hijabi ba ne ba kuma shigar musulunci ba ce wanda shiga ce ta jahiliya duk wadda ta irin wannan adan to ta fito tsirara ne ya haka shari'a ta ce to yan matan aljanna kami nan kawada a baya annabi ya ce kana iya ganin ɓargon da ke cikin ƙashin ƙashinta da aka so mata ne masu kyawawan fuska to sai Allah ke cewa hurun maqasuratun fil khiyami su farare ne bayan fara fuska wato da kyan fuska kenan to su farare ne sannan suna zaune a gida ba sa zuwa ko ina ba sa zuwa yawo daman dan su aka yi ka dan kai aka yi su an yi su ne dan su kwantar ma da hankali an yi su ne don ka samu nutsuwa kai da haka hankalinsu yana kanka ne ya za a yi su kwantar maka dare ya za a yi ka gansu ka nutsu to galibi abin da yake wahal da matan ma a yau shi ne ita mace ba ta san hikimar halittata ba ba ta san mai hikimar halittata ba Allah ya gaya mana wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha daga cikin ayoyin Allah ya halicci mata daga jikinku don ku nutsu zuwa gare su ashe da zaka tambayi da za a tambaye ka menene hikimar halittar mace dan namiji nutsu da ita shine babbar hikima to ki duba namiji mijinki yana nutsuwa da ke ko kuma ke ce mai gidan shi ne matar an gane sannan ya sanya soyayya da tausayi da Allah a tsakanin wa a tsakanin miji da mata to irin lissafin da ake yi da 'yan matan aljanna ke ba zake yi Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban da wadanni imomin ubangijinku ne kuke karetawa da gidan aljannar ko matan aljannar ko ni'imar gidan aljannar lam yatmisuhunna insun qabluhum wala janu wayannan matan na aljanna wani aljani ko wani mutum bai taba shafa jikinsu ba Allah ya tanade su ne musamman bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wani neman ubangijinku ne kuke karetawa sai Allah ya ce متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وبقري حسان ‘yan aljanna idan sun shiga aljanna suna kishingide menene kishingida kwanciyar da bata kai kwanciya ba ko kishingida idan kaga mutum a kishingide ya nuna akwai kwanciyar hankali a cikin mutumin to suna kishingide ala rafrafin khudrin akan shimfiɗa ko akan wani gado gadan ga katifa ko ga zanin gado kore sannan ga wannan zanin gadon sul mai laushi an dora a kai da aka sai ka hau kai ka shingide Allah ce ba bayya la yarbi kuma to kadiban da wadani mu ubangijin ku ne kuke karetawa tabaraka suma rabbika zul jalali wal ikram sarki ya tabba daga ubangijinka ma'abucin girma da ɗaukaka sai ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة na'am mun gama karatu a wannan sura mai albarka suratul rahman kurakuran da muke a ciki na karatu ko fasara ko bayani Allah ka yafe mana wanda muka karanta daidai muka fasara daidai muka bayani daidai Allah ba ba ilmu bane taimako daga wajenka Allah ka ƙara fahimtar da mu abin da ba fahimta ba Allah ka ba mu ladan karatun da muka yi Allah kuma ka ba mu ikon aiki da abin da muka karanta za mu shiga sabuwar sura wato suratul waqi'a a wannan sura sura ce makiyya tana da ayoyi 96 kuma tana karantar da mu halayen tashin alkiyama ne bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ce idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku akwai busa guda uku da za a yi biyu ɗaya a duniya shi ne yawon faza'il akbar za a yi busa domin kowa ya suma a lokacin kowa zai tsorata a lokacin matar da take sha da jariri za ta yage shi ta jefar a lokacin mai ciki za ta haihu a lokacin jinjiri zai furfura tsabagen rikicewa da tashin hankali da rudari na tashin alkiyama idan aka yi wannan busar a lokacin sama za ta zama kamar narkarkiyar dalma a lokacin duwatsu gaba ɗaya za ta zama kura za a nike su babu rafi babu kwazazzabo ba tudu ba komai kasar lebar Allah ce idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta aukufa na'am ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة mm.
إذا ردت الأرض ردا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا Allah ce laisa liwaqa'atiha kadhiba ba wanda ya isa ya ƙaryata aukuwar wannan ranar dan ta zo a wannan ranar khafidatun rafi'atun a wannan ranar ake kaskantar da waɗansu a wannan ranar ake ɗaukaka waɗansu wanda yake mai ɗagawa mai jiji da kai ɗan ta'adda wanda yake ganin ya taka kara ya karya mulki ko dukiya ko dangi ko ƙuruciya ko lafiya to ranar kuma sai zama gaskantacci wanda kuma yake da rauni amma yana da tsoron Allah ba shi da kudi ba shi da mulki ba shi da dangi ya zama abin tausayi a cikin jama'a ranar kuma shi ne maɗaukaki Allah ta yi iza rujjatil iza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa idan aka girgiza ƙasa girgizawa duk wata ƙofa ta ƙasa ta buɗe wa bussatil jibalu bassa duwatsu aka busar da su aka nike su suka zama gari fa kana haba mun bassa sai suka zama ƙura a bar yaɗawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah karka kai mu karshen duniya da rayuwar mu sai Allah yake wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم idan alkiyama ta tashi za a kasa mutane ne kashi uku za a kasa mutane kashi uku akwai ashabul maimana mutanen dama akwai ashabul mash'ama mutanen hagu akwai asabiquna sabiquna akwai mutanen farko waɗanda suka riga shiga musulunci shine nake cewa wa kuntum azwajan salasa za a kasa ku ma'aurata ne guda uku fa ashabul maimanati da mutanen dama ma ashabul maimana da abin da mutanen daman za su samu wa ashabul mash'ama da mutanen hagu ma ashabul mash'ama da abin da mutanen hagu za su samu mutanen dama waɗanda aka ba su littafinsu da hannun dama ‘yan aljanna ne da aka wannan shi ne suka samu rabon wahalar da suka yi a duniya mutanen hagu su ‘yan wuta ne wannan shi ne rabansu suka samu na aikin suka yi a duniya Allah ce wa sabiku na sabiku sai waɗanda suka riga shiga musulunci su ne mutanen makka da mutanen madina almuhajirun wal ansar su ne waɗanda suka taimaki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a lokacin da yake neman taimakon su ne waɗanda duk abin da suka mallaka na dukiya na lokaci na ƙarfi na basira na hikima duk suka ba musulunci ɗari bisa ɗari ba su rage komai ba shi sa Allah ya yabe su shi za suka fi kowa daraja shi yasa Allah ke cewa rabin mudu daya na alkama a wancan lokacin wanda ya bada rabin mudu daya rabi na alkama yanzu idan ka bada dukiya girman dutsen uhudu ba ta kai rabin mudun da suka bara wancan lokacin ba don lokacin su ake bukata su Allah ya zabo wa manzo Allah din su taimake shi kuma suka taimake shi har addinin ya zo gabanka har ka san addinin har ka iya addinin har kake ganin ma wani baya daidai ina da ba don su ba to addinin ma ba zai zo gaban ka ba ulaika almuqarrabun wa inna sunni muqarrabun makusanta fi jannatin na'im suna cikin aljannoni aljanna ni'ima magabata sun wuce abinda ke tsakaninmu da mu da su mu yi musu addu'a gunda suka yi kuskure Allah ya yafe musu domin mu muna da hakikan ji cewar mutum idan ba annabi ba ne shi akwai kuskure a rayuwarsa sai ya zami sai ya yi kuskure annabi ne yake da rigar kariya Allah ba zai bashi ya saba masa ba sai Allah ya ce ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
subhanallah
وحور ya isa ah labarin aljanna zai sa ka ji kana da shauki Allah ya saka na ciki labarin aljanna zai sa ka ji kana santa amma matsalar mantuwa da take tare dan adam mantuwa a gurin dan adam tana haifar masa wasu matsaloli duk da cewar wani lokacin mantuwar alheri ce wani lokacin mantuwar matsala ce waɗancan kashi guda uku da Allah ya faɗa kashi biyu suna cikin ni'ima ashabul maimana da asabiquna sabiqun suna cikin ni'ima ashabul mash'ama suna cikin azaba to wannan kashi guda biyu Allah ta sullatun min al-awwalin wasu jama'a ne daga mutanen farko annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan alkiyama ta tsaya kowanne annabi zai zo jama'arsa yana gaba suna bin sa wannan annabin mutanen ba su fi goma ba wannan annabin mutum ɗaya ne ko mutum biyu wannan annabin ya ta wa'azi ma bai samu kowa ba al'umma masu yawan gaske da wanda manzan Allah zai gani har su ba shi sa'awa shi ne annan musa da mutanensa ya tambayi Allah waɗannan fa mutanen musa ne lace ka litanin damanka sai ga wasu mutane baƙi ƙirin don yawansu suna lumarka kuma a cikinsu akwai mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabin komai wuce ne kawai kai tsaye idan ka ji ana ma hisabi to akwai sauran matsala e in ka ji ana ma hisabi to akwai ɗaɗɗar za a tsira ko ba za a tsira ba to akwai masu wucewa aljanna kai tsaye mutane dubu saba'in lokacin da ukasha ya miƙe ce ya manza Allah roƙar min Allah ya sa ina daga cinsu a wata ruwaya Allah ya sa kana daga cinsu a wata ruwa ai kai kana daga cikinsu wani ma ya miƙe a awo kashi ya riga ka manzala ba ya shiga gida sahabbai kwana suka yi suna tattaunawa wayannan gwa suwaye su masu shiga aljanna ba hisabi dubu suwaye ne wayannan kwana suka yi a su ne waɗanda aka haifa musulunci ba sa adana da kowa ba kowa ne kawo nasa a a ba su ba ne a wannan ne har sai da manzala ya fito masallaci ya sami suna tattaunawa don me su sahabbai kwaɗayin aljanna ne su Daka duk abin da suka ji na rahama suke ɓata lokacinsu a kansa. Sai ta wani ba wasu bane ba sa yi lalas. Kamar ka ce ba sa magani, kawai sun dogara ga Ubangijinsu ne, duk abin da ya same su kuren Allah ne. A wa kalilu min akari da kuma wasu kaɗan da ƙarshe. ala sururin mauduna suna kan wani gado wanda aka saka shi da zinariya da azurfa da shi aka hada aka saka gada muttaqiina alaiha mutaqabilin suna zaune suna kishingide akan gadajen suna fuskantar juna wani ba ganin kewar wani ina irin motar nan ta damu mai take suna hodin nan yawa na ki ake hada ido ai za ku ta ko to aka aka ake zama ne na kallon wannan ne ba wani na kallon kero wani bane yawa daka muttaqi da alaiha mutaqabilin yatufu alaihim lidanu mukhalladuna kuma ga wasu yara kanana a haka suke hada bada mukhalladuna ne hada bada haka suke kanana suna gewayawa a kansu suna musu sabis suna kawo musu giya suna kawo duk abin da suke so a aljanna bi akawabin wa abariqin yaran suna kawo musu kofofi da kuma job da job da karamin kofi an gane ga babban kofi mai baki da marki ga karamin kofi an gane wa abariq wa kasin ga kuma giya min ma'in wata ina ita wannan giyar daga daga ruwa take take bugowa ita kamfano ta ake yi ta bugo daga idan ruwa musamman fresh tea la yusaddauna anha ita wannan giyar idan an sha ba a ciwon kai wala yuzibul ko ba a mai ba a buguwa giyar dunan kasha zaka zo ta tsami wata ba daɗi ga sanin dai ga wari to bada lahira wa fakihatin mimma yatakhayyarun ga yayan marmari irin abin da kake so irin wanda zaben ka ya zaba maka wala mitairin mimma yasahu ga naman tsuntsaye irin abin da zuciyarka take so shi zaka samu aljanna wannan Allah ya tare shi cikin aljanna idan kana son ka ci idan kana son ka sha cikin kwanciyar hankali to ka kiyaye dokokin Allah sai Allah yake na'am جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وحور عين قاسم ينيدو in aka ce holi ne matar da take da farin ido farin fari ne bakin baki ne ga kuma gashin gira idan ga sunan madaidaita faritar bakin kirin ga kuma gashin gira ya mamaye shi matan aljanna ke manzala ya ce sallallahu alaihi wasallama akwai wata rana da ake bude kofar aljanna matan aljanna su ga mazajen sa duniya har ma idan matar kanan ta bata maka ne ta ba ku zai rabu da ki ya dawo mana nan Allah sama na muna da su ka misali lu'ulul maknun kai ka ce lu'ulu ne wanda aka ɓoye shi aka taskance shi aka ajiye shi wanda ƙura ba ta taɓa shi jaza'an bima kanu ya'maluna wannan sakamakon abinda suka kasance suna aikata wani a duniya daga ganin kana ganin wahala kake sha ko wani na makallan wahala kake sha kana ibada wani na ma dariya kana ibada wani na ma izgili ka sa kaya irin na musulunci amma izgili ka yi sallah irin ta ta annaba amma izgili ka yi azumi irin na annaba amma izgili duk abin da kai wa irin wanda manzo Allah ya ce ka yi amma izgili la yasma'una fiha lagawan a aljanna ba ka jin yasassar magana magana ta bacin rai babu wala ta asima ko kuma magana za ka yi a rubuta ma zunubi a lahira ba a rubuta zunubi ba a rubuta lada ba a rubuta zunubi don ka riga ka shiga makaranta ka yi karatu ka gama an ma jarabawa ka ci an baka certificate sai mai kuma illa ƙilan salaman salama wani ne gaisuwar yan aljanna assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ba jin bakar magana aljanna wadda ma kafin a shiga sai an tsaye da ko a hanya an wanke zukatanku wancan baya jin haushin wancan wancan ba a shiga aljanna da haushin wani sai Allah ya ce wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب Allah ya ce wa ashabul yamini ma ashabul yamin da kuma mutanen dama da irin abin da mutanen dama suka samu fi sidirin suna cikin wata magariya makhbud ita wannan ba ta da kaya ƴaƴan marmari ne bishiya ce ba ta da kaya wa talhin mandud ga kuma ayaba a jajjere kun san a duniya ba abincin da ya kama da abincin aljanna kamar ayaba in ka ci bata bata ma ciki kuma kowa zai iya ci yaro da tsoho mara haƙuri kowa zai yi ci wa zillin mamdud ga inuwa doguwa mai faɗi inuwa faɗin inuwa tafiyar doki ingarmar doki ta shekara dubu biyar ne ba kuri inuwar ba wa maye maskubu sannan ga tatattar ruwa wanda ke bugowa da ƙasa an yi tattalewa dan aljanna sai ya ce wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna in sha'a فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
وفاكهة كثيرة الجنة ga ‘ya'yan marmari masu yawa, la makatu'atin wala mamnu'a ba sa karewa ba rani ba damuna, kuma ba mai hana ka, ba rani ba damuna. wa furushin marfu'a ga kuma gado da rumfar gadan wanda an daga shi sama inna an sha'ana hunin sha'a mu ne muka kage su kagawa faji allahu na bukara wannan matan sai muka sa su ‘yan mata ‘yan mata ‘yan shekara goma sha tara ko sha bakwai masu ban da sha'awa azan mace lokacin da suke cikin balaga ta ba da sha'adu muninta kyakkyawa ce to san kwana aljanna na duniya ma ga sunan ga zama amma inda akwai wannan balagar a jiki to kyakkyawa ce to ban za ku da aljanna ma irin wani shekaru irin nata aljanna ai ba magana ba urban atraba matan aljanna ne shekarunsu iri daya masu nuna soyayya shi yasa manzo Allah ya baka shawara sallallahu alaihi wasallam ce in zaka yi aure ka auri mata mai sifa guda biyu fankihul wuluda wal mawduda ka auri mace mai haihuwa mai nuna soyayya ka auri mace mai haihuwa mai nuna soyayya waɗannan abubuwa guda biyu suna hana aure mutuwa wallahi ba don ‘ya'yan nan nata ba da ina da na kudarin na kore ta ta ji daɗi ta kafa jijiya a gida yawwa an gane wani kuma shi a irin yadda take masa ne nuna soyayya tsafta iya abinci makyarketa menene wannan a in za ta ruga masa aita zagi uwar sama bai damu ba ana biya masa bukada ta mijin hajiya ta ne bai sha malami ba wasu malami ga malamin tana gidanta yawa biyayya ta ce kawai to ga aljanna suke Allah ta yi suli ashabi lamini dukkan su an mallakar ma abota dama su ne yan aljanna sai Allah ya ce ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sullatun min al-awwalin wa sullatun akharin wannan ni'imomi da aka bayyana mana na waɗansu jama'a ne da farko da kuma wasu kaɗan daga ƙarshe Allah ya ce wa sahabi shimali ma ashabi shimali yanzu mun ji abin da ashabu lemini suka samu to yanzu kuma ga abin da ashabi shimal za su samu da ke cewa wa ashabi shimali da ma'abota hagu ma ashabi shimal da abin da ma'abota hagu za su samu su da yan wuta Allah kiyaye fi samumin wa hamimin su mutanen hagun suna cikin wuta da kuma tafasasshen ruwan zafi ga wuta tana kona fatunsu sannan ruwan shansu tafasasshen ruwan zafi ne idan ya shiga cikin yana yanyanka kayan cikin ne wani ma ya ce ya shuruju suna kai bakinsu wajen kofin ruwan sai fuskar ta soye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa zullin min hamum ga inuwa ‘yan wuta ma suna da inuwa amma fa inuwa ta hayaƙi ce ‘yan inuwa ta hayaƙi ce waɗancan ‘yan asabu lamini suna da inuwa ta bishiya mai faɗi waina suna da inuwa amma inuwa ta hayaƙi ai ko ba wutar idan aka ce hayaƙi ne zai ma inuwa ai akwai masifa labaridin wala karimin ita wannan inuwar babu sanyi sannan ba gurin zaman karamci ba ne babu sanyi a cikinta sannan ba gurin zaman na karamci ba innahum kanu qabla zalika mutarafina sun kasance a duniya kafin lahirar suna cikin nima suna jin daɗinsu sun tara dukiya sun tara dukiya wani ma bai sanya zai da dukiyar ba wani ma bai isa ya lissafa dukiyar ba amma ba duk bata ishe shi ba wai dan ganganci tsabagen albanzaranci da ƙarnata dukiya yanzu wani ya kwashi yansa duk da na goye da mai tafiya da mai rarrafe duk an tafi umara a ba su dukiya ne mana a cikin danginsa akwai wanda yake jin yunwa a cikin makotansa akwai wanda yake jin yunwa ga marayu ga mabukata umara a yau ta kai wajen naira miliyan hudu da wani abu billahi lazu wannan miliyan hudun da zai raba ta a unguwarsu a wannan watan ya fi je wani umarar lada don ya je umar ya fa girga da ya je aiki maka tawali ya fa girga da yanzu kawai ya je umar ne ta nuna isa ya je ne to umar isa ba ya za a yi da ke baya da wanda yake rarrafe da mai tafiya duk a tattara a tafi su shekaran jan na kallo a facebook ana dawafi wani yaron baba baba ina allah yake wallahi baba ina allah yake an biya masa kudi ta an kashe umara wajina ta bai ina allah yake ba fa jahilci bane a yaran taka ce bai ba san me ya da cewa rancin Allah an ga kace kudi a banza saboda Allah ga mabukata a gida mabukata a gida suna nan wani ya kwana da yunwa yanzu wallahi wani bai san me zai bude baki ba kuma wallahi bai suhur ba suna nan da yawa innahum kanu qad zalika mutrafina sun kasance kafin wannan ranar masu jin daɗi ne masu nima ne wa kanu yusirru da alal hinsil azim kuma sun kasance suna ci gaba da aikata aikin zunubi mai girma ba ruwansu ba su damu ba Allah Allah yana farin ciki idan ka taimaki bawansa inna la fi la'un al'abdi ma dama al'abdu fi yawon akhihi Allah yana taimakon bawansa matukar bawan yana taimakon ɗan uwansa yaushe ɗan uwanka yana cikin bukata kai kuma kana da shi kamar rowa da abin da Allah ya baka kuma kila ma shi ya fi ka gurin Allah sake dabara Allah ya ce وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون نعم
أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم
wa kanu ya ƙuluna sun kasance suna cewa a iza mitina wa kunna turaba yanzu idan muka mutu muka riɓe muka zama ƙasa wa izaman ƙasusuwa mu duk suka riɓe suka zama ƙasa a inna lama ba yanzu za a saka tada mu su mamaki suke yi ma mamaki suke yi ai wani aikin wani zai nuna maka kamar ya furta ne aikin wani zai nuna maka bai amince da alkiyamar ba wallahi ka da yabi kuɗi an ji an tona su kawai an zuba su a ciki tankin da ake zuba ruwa an cika su da kuɗi bayan wanda kitin akawun na gida da na waje bayan kadarori nake ganin wani fili na babura babura irin wannan mai da suna na zamanin nan wani bangaren babura ne wani bangaren motoci manya-manya motoci wallahi billahi al'azim ciyawa ce a gurin ciyawa ce ta fito a cikin motocin a cikin baburan ga su iya kallonka na mutum da ya ne na mutum da ya ne kuma idan ya mutu ɗan farin ƙyallen nan shi za a nemo a sa shi a ciki da a falon da yake zama kujerarsa daban ce amma wallahi ya mutu a kan kafin za a shimfaɗa shi ba ma a kan kujerar a hanyar bayan gidan za a samu da wani kododo a ji a masa wanka ba ba za a shiga cikin bayan gidan ba a zo a shimfiɗa shi a falansa shi kenan ya tafi ya je kuma ya awa ya je lissafi ya aka yi tara wannan dukiya ta ya aka yi samu ka tara ka tara ka tara haba jama'a ana kuka wayyo Allah babu wayyo Allah babu wayyo Allah babu kai kuma kana nan ka tara ka tara ka tara sun kasa isar ka duka da kanka sakewa wallahi in kana son ka zauna lafiya da duniya nuna baka damu da ita ba ko da sake dai kai mata mana in ba za ka yi mata ukun ba kai mata sake daya na jan kunne ila ta dan kiyaye ka kadan amma in ka ki ta ma wulaƙanci kana magana da ita ta ci mutuncinka kana magana da ita to wallahi duniya ba hutu lahira ba hutu ai ba ta da dukiya ne hutu ba jama'a wallahi ba ta da dukiya ne hutu ba wata rana na hira dangote a turai na ga hirar sai da ta dala zan tambaye ka dala zan samu 1 dala 1 dala ce wallahi bai da ya haka yasa aljihunsa ya sace wallahi bai da ko ko da rai bai da bai da ita ko da rai wuce bai da ita a wannan gunti wallahi babu subhana lillahi daka suna kare da tajin alkiyama suna ganin kamar ƙarya ce kamar ba za ba za ta yi ba awa aba'ul awwalun suke cewa yanzu ba ma mu ba iyayenmu na farko kakanninmu da suka mutu su ma za a tashe su kul gaya musu innal awwalina wal akhirina lallai da na farko da na ƙarshe lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum sai an tattara su zuwa wani miqati na wani wuri wanda ke sananne ne wannan wurin shine alkiyama na'am ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون sannan ya kubatattu masu ƙaryata tashin alkiyama la'akiluna min shajarin min zakumi yace wallahi sai kun ci wata bishiya bishiyar zakum bishiya ce mai kaya ina da mun san kugiya wanda ake kama kifi to kai da irin wannan kugiya ce idan ka hadiya ba ta wucewa ciki sai ta huhudo ma makogoranka famali ole min halbutun ciki baya cika da ita ba a kushi da ita a lahira ne kake bukata ne duk ta wani yawaka ya ce ya sha ya yi teba ya muce kabari ya karba ya ribe tsutsa ta sharba yanzu me ya fi kyau ka zaɓa in ba fara da nafila ba da wani manka mai tsada da wani sabulinka mai tsada da kake shafa fata ka ta yi laushi duk kana sauƙaƙa wa tsotsa ne da daɗin ci da wani abincinka mai kyau ka ci ya ƙara ma lafiya da menene da menene wallahi in yi sati a kabari ya gama da za ka yi sati ɗaya sati biyu zuwa sati hudu a je a tona kabarin sai kwana toshe hanci to mai duniyar mai duniyar da kake nema ka haƙura mana ka zaɓi rayuwa mai kyau rayuwa ta har abada duk daɗin da kake ji a duniya sai ya ƙari duk tsiyar kawallai duk daɗin da kake ji a duniya sai ya ƙari kowane irin daɗi ne yana da lokaci ai mun muna kallo wani za a ce maka da wannan mai kuɗi ne yanzu bai da kuɗin sun ƙare ya sai ko cizon yatsa ga wata dama can da lokacin yana da kuɗin bai yi amfani da wani damar kuma ta kubce yanzu ko sai cizon yatsa aikin gwamnati ne shekara talatin da biyar ka gama sauka a ba wani sai kuwa barka da cizon yatsa ya kamata ne ya wani wani abu da amma ban yi ba kuma ka je lahira ka yi bayani Allah sawaka za mu takaita ne insha Allah sai darasi mai zuwa za mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوانا وتعمل البركة وترمضانا يا الله منا إن أذمي دنكي ya Allah muna yin karatu dan kai ya Allah muna yin kiyamul laili dan kai ya Allah ayyukan da muke duk Allah ya sa zama karbabu ya Allah bukatun da muke da shi a gurinka Allah ka biya mu kowa bukatun sa na alkhairi marasa lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya na fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen wa dammir a'daka a'da ad-din وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين